بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da shida ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar baban abdullahi muhammad shamsuddin zahabi allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya kuma gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna karatu dangane da abin da ya shafi karawa dangane da abin da ya shafi ainihin wato ashirku billahi ta'ala ma'ana shirka ga Allah maɗaukakin sarki shine laifi mafi girma wanda ake sabawa Allah maɗaukakin sarki da Allah yake yin fushin da baya gafartawa wanda ya wannan laifin har sai ya tuba. to bayan da malam ya gama ainihin wato kawo mana ayoyi da hadisai da kuma sharhi dangane da al'amuran da suka shafi ma'anar wasu al'amura kamar yadda muka faɗi malamin da ya tahqiqi ya sharhi ya gyaran wannan littafi a sheikh abu ubaida mashhur ali salman allah maraukakin sarki ya saka mishi da alkhairi so da dama yakan yi sharhin ita wannan matsala dogon sharhi ko takaitacce ko kuma gajeren sharhi a ƙarshen kowane babi a yayin da ya gama arrafa mana mecece shirka da nau'o'inta cewa shirka akwai nau'i mafi girma akwai kuma wanda ke biye da wannan a bayan girma wadda ita mafi girman allah maɗaukacin sarki baya gafarta duk wanda ya ta har sai ya tuba ita ce wani ya ɗauki wani abu ko kuma ya ɗauki wani mutum ko aljani ko mala'ika ko annabi yana bauta mishi ya rabu da Allah ko kuma yana bautar Allah yana haɗawa tare da ainihin bautar wannan da yake bautawa ɗin irin wannan ainihin ya tattaro duk wani nau'in shirka wadda mushrikai suke ta daidaita Allah maɗaukakin sarki da wanda suke bauta wanda ba Allah ba sannan malam ya ishara dangane da cewa alhafizu zahabi ya kuma kawo misalin shirka wadda bata kai wannan muni ba wadda ya buga misali da ainihin riba sannan kuma ya kawo daga cikin nau'ukan manya-manyan kafirci ƙaryata ƙaddara Allah a ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da wani iko akan halittun shi Allah ba shi da wani tsari dangane da ainihin halittun nashi na daga ciki kuma akwai gaskata ɗan duba ko ɗan bori ko ɗan tsubbu haka yin yanka ga wani abu wanda ba Allah ba ko ga wani wanda ba Allah ba sai malam ya ce wa ashabal imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi madarij salikin babban malami limamin musulunci al-imam ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi ya kawo bayani gamsashe mai isarwa wadatacce mai kosarwa a cikin littafin shi mai suna madarijus salikin fi manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan littafi sharhi ne da fassara aya kwaya ɗaya a cikin ainihin alkur'ani a cikin suratul fatiha ita ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in allah kai kaɗai muke bautawa kuma wurinka kaɗai muke neman taimako al'imamu ibnul qayyim ya yi sharhin wannan aya ƙwaya ɗaya rak a cikin littafi mujalladi uku shine madarijus saliki fi manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a cikin mujalladin farko shafi na 344 zuwa 347 fi bayani suwar shirki bi nau'aihi dangane da bayanin surorin shirka da kuma nau'ukan shirka ɗin nan guda biyu ma'ana ibn al-qayyim ya yi dogon bayani a cikin wannan littafi nashi game da irin yadda shirka take bullowa da salo iri-iri wato abin da yake faruwa duk lokacin da ka ɗauki cewa bautar gunki ko sujuda ga gunki ita ce shirka kaɗai to ka tafka mummunan kuskure a cikin fahimtarka shirka tana da salo iri-iri wadda take ainihin ɓullowa da dukkan nau'o'inta guda biyu babbar da kuma wadda ke biye da ita a wajen girma to ibnul qayyim sai tattara waɗannan nau'o'i guda biyu sai ya sharhin su amma sai ya kokarin kawo irin yadda suke bullo wa mutane in shirka ta bullo maka da wannan sura baka fahimta ba sai ta bullo maka ta waccan sura in ta bullo maka ta can baka fahimta ba sai ta bullo maka to wannan babban malami ya taɓa samun kanshi a cikin mutanen da suke irin waɗannan nau'uka na shirka Allah maɗaukakin sarki ya ƙwace shi ya shiryar da shi a hannun babban malamin shi الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني don haka ya waye gari sai da ya zauna shekara goma sha shida a hannun ibnu taimiya yana karatu bai rabu da ibnu taimiya ba har sai lokacin da ibnu taimiya ya rasu idan kana karatun littafin shi nuniya ina ma ka same ta tare da sharhin babban malamin duniya a sheikh muhammad salih al-usaimin idan kana karatu a cikin littafin shi nuniya za ka ji irin yadda yake bi yake kwankwatsa shirka iri iri iri iri da irin nau'ukan duk da ta bullo to a cikin wannan littafin nashi ma alƙalamin shi bai kafe ba kuma tunanin shi bai gaza ba haka yake a cikin dukkanin littattafan shi duk inda wata loga ta samu ko ɗan yaya ya samu loga shirka zai ta bayani a kai saboda yana ɗaya daga cikin malaman da a musulunci suka fi kowa sanin shirka don shi da kanshi ya faɗa ya ce babu wani nau'i daga cikin waɗannan shirkoki da suke yaudaran mutane da sunan tauhidi ko da sunan karama ko da sunan tawassuli waɗanda duk bai yi su ba a nan ya ƙare kusan rayuwar shi sai da Allah maɗaukakin sarki ya ƙwace shi to don haka irin waɗannan malaman ma'ana su sun kasance waɗanda sun yi ne sun tuba ba waɗanda kawai tun farkon al'amarinsu suna kan hanya madaidaiciya ba ne sai dai suna karanta abu ma'ana shi kan shi ya yi ya tuba don haka ya fi kowa sanin ta kamar yadda muka yi bayani sai na umar yake cewa la ya ariful islama man la ya ariful jahiliya wanda duk bai taɓa yin maguzanci ba to haƙiƙanin al'amari bai san musulunci keke da keke da kuma irin yadda darajar musulunci take ba haka ne abin da yake nufi da sanin musulunci a nan sanin irin yadda musulunci ya karrama mutum domin wanda ya maguzanci shi ya san irin yadda shaidan ya wulakanta dan adam Allah ya halicce ka amma ka koma kana bauta wani kamar yadda muka faɗi ji a cikin hadisul qudsi ana akhluqu wa yu'badu ghairi ni ina halitta amma kuma ana bauta wani na wannan shine zalunci mafi girma shi yasa annabawa da salihai da bayan Allah na gari wannan shine wa'azinsu na farko shine wa'azinsu na tsakiya shine wa'azinsu na ƙarshe dangane da shirka saurari bawan Allah annabin Allah da yake shiryar da ɗan shi Luqman cewa yake ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana karka haɗa Allah da kowa karka haɗa Allah da komai domin laifi mafi girma shine ainihin shirka don haka ibn qayyim a cikin wannan littafi babu shakka ya kai matuƙa wajen fito da abubuwan ƙarara kuma dalla-dalla abubuwan da a wasu wurare da wasu ɗariƙu ko ƙungiyoyi ko mazhabobi ake ganin su ne asalin ibada sai ka ji malamin ya bayyana cewa wannan kuma ita ce asalin shirka wadda annabawa suka zo su yi faɗa da ita shine surorin nata da irin yadda take sauya salo ta bullo sai malam yake cewa wa asuku kalamahu ala tulihi ni kuma zan kwararo maganar da ya gaba ɗaya duk da tsawanta li ahammiyatihi min babu tahdhiri min hadhihi kabira saboda muhimmancin wannan magana tashi zan kwararo ta ba dan komai ba domin ainihin wato tsoratarwa game da wannan katafaren laifi na shirka wal ma'rifati suwariha kuma zan kwararo bayanan nashi gaba ɗaya ne domin su ba da damar a san irin surorin da shirka take bullowa allati kad tukhfi ala ba'd nas wadda ta yiwu waɗannan irin surori da irin wannan salo na shirka ya ɓoyi ga wasu mutane wa hadha nassu kalamihi ga asalin maganar ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa amma shirkul asghar ita shirka karama fa kayasirin riya kamar riya yar kaɗan to wannan za a iya kwatanta ta da karamar shirka kamar yadda muka sha bayani in an gwada ta da babba shi yasa take zama karama wata sannu'u lil khalq da yi domin mutane su gani ka yi wani abu domin mutane su gani su faɗa ko su gani su yaba ko su jinjina maka duk wannan yana daga cikin nau'in shirka wadda yake bata kai ga wanda ya kafircewa Allah ko kuma ya ɗauko wani abu ya yi sujuda bayan ya wa Allah ba wal halif bi ghairillahi da kuma rantsuwa da wani Allah kamar ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da kabarin uwarka da ubanka ko ka rantse da gabas da yamma duk waɗannan nau'uka ne na ainihin shirka hakanan waɗanda ke rantsuwa da kwaran kwatsa kwaran kwatsa baiwa ce daga cikin bayin Allah wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah mai suna arra'du arra'du sai bahaushe yake cewa aradu shine da hausar sai ce kwaran kwatsa yace na rantse da kwaran kwatsa an na tsakuwa to duk wannan yana daga cikin ainihin wato nau'uka na shirka wadda take ainihin tamu na kwarai da gaske wa qaulur rajul lir rajul haka nan wani ya faɗa wa wani ya ce da shi ma sha Allah wa shi'ita abin da Allah ya so da kai ma abin da ka so shine kawai zai iya faruwa mai gidanka ya zaunar da kai ya ce to yanzu nan yaya kake nufin a tsara al'amarin auren nan ko kasuwanci sai ka ce ai ranka ya daɗe duk abin da Allah ya so da kai to shine abin da zai faru ya yi daidai to wannan shirka ce wa hadha min Allah wa minka ko kuma ai wannan mukami da na samu daga Allah ne kuma daga gare ka wannan shirka ne wa ana billahi wa bika yo aini na Allah ne kuma naka ne wa mali illallah wa anta ba ni da kowa in ba Allah ba da kai daga Allah da kai ku kadai nake da ku wa ana mutawakkilun ala Allah wa alayka ni fa na dogara ne ga Allah kuma na dogara gare ka walaula anta lam yakun kaza wa kaza ai ba dan kai ba kaza da kaza da bai samu ba waɗannan dukkaninsu lafuzza ne waɗanda suke shirka ce malam ya kwatanta su a farko da cewa sukan kasance nau'i na shirka karama wa kad yakunu hadha shirkan akbar kuma wannan ta iya zama shirka fa babba bi hasbi qa'ilihi da gwargwadon wanda ya faɗi maganar wa maqsadihi da kuma me yake nufi domin kuwa wa sahha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala li rajulin qala lahu ma sha Allah wa shi'ita ya tabbata a cikin hadisin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato ce da wani mutum da ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ita wani mutum ne zo ya ce manzon Allah ma sha Allahu wa shi'ita ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da shi aja'altani lillahi niddan ka mai da ni abokin tarayya Allah ne kuma ƙul ma sha Allah wahdahu ka ce abin da Allah ya so shi kadai shi zai faru amma kar ka ce abin da ni da Allah muka so ka ce abin da Allah ya so shi kadai wa hadha lafzu sai malam yace to kaga fa wannan lafazin ma akhaffu min ghairihi min al-alfaz ya fi saukin shirka fiye da sauran lafuzan wannan lafazin ma sha Allahu wa shi'ita din shirka ce amma tana da sauƙi fiye da ainihin sauran ana mutawakkilun ala Allah wa alaika wa laula anta lam yakun kaza wannan shirka ce wadda take mummuna a cikin waɗannan lafuzan jama'a kun ji wannan to da ike bayani malam yake dangane da shirka da ya bayyana maka waɗannan lafuzan sai bai waiwayi waɗanne lafuzza ne ya cancanta a yi madadin wannan domin asali da bayani ake dangane da tauhidi da shirka sai a ce a'a a shirkance karka ce haka a tauhidance ga yadda za ka ce waɗannan lafuzan idan ka dawo ka dube su da kyau na ɗaya abin da malam yake cewa rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirka ce ba a rantsewa da komai ba a rantsewa da kowa sai Allah maɗaukakin sarki ba a rantsewa da mala'ika jibrilu ba a rantsewa da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama daga Allah sai siffofin Allah da sunayen shi ka iya cewa na rantse da Allah na rantse da alƙur'ani na rantse da yasin na rantse da ayatul kursiyi na rantse da ƙulhuwallahu na rantse da falaki da nasi duk wannan daidai ne saboda dukkaninsu alƙur'ani ne kuma maganar Allah ce. amma bai halatta ka ce ka rantse da ka'aba ba domin ka'aba halitta ce daga cikin halittun Allah bai halatta ka ce ka rantse da makka ba domin makka gari ne daga cikin gaurukan da Allah ya halitta bai halatta ka ce ka rantse da manzon Allah ba domin manzon Allah ba ɓangare ne na Allah ba bawa ne maɗaukaki da Allah ya ɗauka shi da manzanci daga cikin ainihin annabawan Allah. amma fa duk ɗaukaka shi bai kai daraja Allah ba bai kai matsayin Allah ba bai kai siffa Allah ba bai kai sunan Allah ba bai halatta ka ce ka rantse da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba duk waɗannan lafuzza baki ɗayansu a babin shirka to shirka ce wadda take mummuna muna na ladabi ce ga Allah al-imam muslim ya ruwaito a cikin kitabul iman manzo Allah ya ji sayyidina Umar ana cikin tafiya a cikin ayari a cikin karabka kowa yana kan abin hawan shi sai manzo Allah ya ji sayyidina Umar yana cewa na rantse da ubana sai manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum ku daina rantsuwa da ubanninku ku daina rantsuwa da iyayenku man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shiru saboda haka jama'ar musulmi babu wata mujadala babu kuma mudara babu kuma mujamala shine babu kara babu rufa-rufa lallai ne a tsaya a bayyana wa mutane menene tauhidin da Allah ya aiko annabawa da shi domin sai su zo su ce in kun ce ba a rantsuwa da manzon Allah ai ba ku ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a muna ganin girman manzon Allah amma babu hujja da ta ce a rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka duk wanda ya rantse da manzon Allah to ya san wannan lafazi ne na shirka menene kafara shi sai ya ce la ilaha illallah haka hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim a cikin kitabul iman manzon Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba manzon Allah Allah ne mala'ika jibrilu Allah ne don haka duk wanda ya rantse da manzon Allah ya rantse ko da mala'ika jibril ko da kabari ko da rawanin shehu ko da rawanin wane ne ko da gabas da yamma ko da kabarin uban shi ko da kusheyin kakannin shi ko da menene ya rantse sai marmaza sai ce la ilaha illallah wannan ba yana nufin ya kafirta bane dan haka ya dawo ya musulunta a'a ita faɗin kalmar la ilaha illallah din ita ce kafarar wannan laifin ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka haka nan ka ce wa wani masha Allahu wa shi'ita abin da Allah ya so kuma abin da ka so sai dai ka ce masha Allahu summa shi'ita abin da Allah ya so sannan kuma abin da ka so ma'ana mashi'ar Allah ita kaɗai ce to bayan Allah ya nufa sannan kuma kai da ke ƙasa don haka kun ga wannan sai an tantance a wajen lafuzza kenan wannan wawun ne yushidul aqfa yana fa'idantar da hada magana daidaita wanda aka hada da na farkon da wanda ya biyo bayan shi masha Allahu wa shi'ita amma masha Allahu summa shi'ita sai aka yi amfani da summa التي تفيد الترتيب والتراخي wadda take fa'idantar da e an jero su a magana amma kuma wanda ya biyo baya ɗin shi ke ƙasa da na farkon don haka babu laifi ka ce ranka ya daɗe ai ba abin da zai faru in ba abin da Allah ya so ba sannan kuma sai yadda ka so ma'ana in Allah ya nufa sannan kuma to babu laifi ina fata an gane sannan wa hadha min Allahi wa minka kar ka faɗi wannan sai dai ka ce wa hadha min Allahi summa minka sai kai amfani da summa haka wa ana billahi summa bika ni ga Allah nake sannan kuma gare ka wa mali illallahu summa anta a garin nan a ƙasan nan a duniyan nan a ma'aikatan nan a makarantar nan a wannan yanayi da nake yi ba ni da kowa sai Allah sannan kai to amfani da kalmar sannan shi ya gyara magana amfani da kalmar da kai shi ya ɓata magana sannan wa ana mutawakkilun alallahi wa alaika haka kuma duk lokacin da ka ce aini din nan na dogara da Allah ne kuma da kai to wannan lafazin shirka ne sai dai na dogara ga Allah sannan kuma gare ka haka karkace laula anta lam yakun kaza wa kaza ba dan kai ba da kaza da kaza bai yiwu ba sai dai ka ce laula Allahu summa anta laula Allahu summa anta laula Allah summa anta ja'izun ba don Allah ba sannan kuma kai to da haka bata faru ba malam yake cewa to waɗancan lafuzza da muka karanta su da irin yadda suke ɗin nan sukan iya zama shirka ƙarama sukan kuma iya zama babban shirka da gwargwadon yadda shi wanda ya faɗa ɗin yake da gwargwadon kuma irin yadda manufar shi take idan ya zama baƙin jahili ne dangane da sanin tauhidi da sanin Allah da sanin matsayin Allah da kuma iya tantance tsakanin ainihin wato lafuzza to kaga wannan shirka ta munana domin a san da yake faɗi tun daga baki har zuci ya daidaita wannan da Allah ne idan ku ya zama kalma ce wadda ta gudana a bisa harshe to wannan kuma shine ake ganin shirka ce amma ta yi sauki ina fata an gane amma ya zama tun daga zuciyar shi yadda yake ganin matsayinka da kai kai mishi wannan abin haka yake ganin matsayin Allah wannan kuma ainihin ya lalace Allah ya kyauta wa min anwa'i shirki har wayo yana daga cikin nau'ukan shirka sujudul muridi lishaykhi muridi ko almajiri ko mabiyi ya je ya ainihin yi sujuda ga shehin shi wannan shirka ce katafariyar shirka wadda ba ta da bambanci da maguzanci kowane iri ba ta da bambanci da dukkan wani kafirci ko wata shirka fa innahu shirkun min as-sajidi wal masjudu lahu wannan irin sujuda da za a ga muridi yayi wa shehin shi to shirka ce tun daga shi muridin da yi wannan sujuda har zuwa ga shehin da ainihin aka yi wa sujudar kuma shehin ya amsa sujudar ba tare da yayi inkari ba don haka idan ya maka sujuda idan kai shehi ne na sunna sai ka yi mishi tsawa kamar yadda manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da wani ɗalibin shi ya tafiya ya dawo ya je zauna ya ga inda ake girmama shehunnai ta hanyar yi musu sujuda yana isowa shi ma sai ya faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya daka mishi tsawa me kenan wannan dan me za ka yi wannan ya daka mishi tsawa ya ce na je na ga manyan gwaraza da manyan mutane haka ake musu na ga babu wanda ya dace mu kuma kamar ka to za mu ji irin jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar amma matukar kai ai maka sujuda sai ka amsa wallahi alazim ka zama mushriki sai ka kiyaye shi yasa Allah madaukakin sarki ya yayyafa ruwan alkausarar rahma akan kabarin ashekul allamatul qadi abubakar mahmudu gumi wata rana muna gidan shi muna zaune a falo sai wani ya zo gaishe shi sai ya dan rissana haka sai ce a ba na ce maka babu kyau ba sai ce ala gafata malam na saba ne yace a dan ka saba an ce maka babu kyau ba za ka bari ba abin da yake wajibi akan kowa kenan an yi abin da ba daidai ba dole kai inkari shikenan ka barranta to a nan malaman ahlus sunna sai ku ji tsoron Allah saboda kayi wa'azi kayi wa'azi can ka bayyana can ka bayyana can kana nan wata ran sai ka ga wani yayi maka sai ka mishi inkari dan sai shaidan yaudare ka sai ka dan ji daɗi haka sai ka ga kai wannan yana mutunta ka to duk wannan yana daga cikin mai talbisu iblis yana daga cikin rigingimin da iblis zai sanya ya kawo maka ruɗani a cikin aƙidarka wal ujub malam yace abin mamaki annahum yaquluna laysa hadha sujudun sai su ce yo ai wannan ba sujuda bace wa inna ma huwa wad'ur ra's quddama sheikh aje kai ne kawai a gaban shehi ihtiraman wa tawadu'an domin girmama shi da kuma tawalu'u fa yuqalu li ha'ula'i ibn al-qayyim yace to sai a ce da waɗannan walau sammaytumuhu ma sammaytumuhu fa haqiqatu sujudi wad'ur ra's liman yasjudu lahu yace duk ma sunan da za ku kira wannan abin da kuke ku kira shi amma dai hakikanin sujuda ita ce aje kai ga wanda ake wa sujuda din a gaban shi duk ma sunan da baka kira giya matukar an shata ta bugar ka ce mata kunun zaƙi ka ce mata kulora ka ce mata gunda ka ce mata star ka ce mata kome za ka kira ta tana nan a giya haka duk wanda ya je ya aje goshin shi a gaban wani mahaifinka ne sirikinka ne malaminka ne shehinka ne shugaban kungiyarka ne kowane ne duk yadda za ka kira wannan abin cewa ai girmamawa ce ai mutuntawa ce ko kaɗan bai canza hukunci ba ko misƙala zarratin domin in ka zagi mutum sai ka zo ka ce a'a addu'a kai mishi Allah ya cikan iyayen shi a sharfa kai mishi sai ya tashi da abin nan sai ka ce a'a yo ai wannan zikiri ne ne na tasbihi ga iyayenka kai baka sani ba zai fahimta zai fahimta ba saboda haka canza sunan abu baya mai da hukuncin shi zuwa ga abin da aka sauya sunan zuwa gare shi malam yake cewa wa kadhalika sujudu lis-sanam hakanan sujuda ga gunki wal shamsi haka sujuda ga rana wal najmi haka sujuda ga tauraro wal hajar hakanan sujuda ga dutse kulluhu wad'ur ra'si quddamahu dukkanin su aje kai ne a gaban dutsen a gaban gunkin a gaban rana a gaban tauraro shi aka kira ne shi aka kira sujuda haka kai ma yanzu ka zo ka aje goshinka ko kanka a gaban malaminka ko a gaban shehinka ko gaban shugaban kungiyarka duk wannan ka kira shi ko menene girmamawa mutuntawa karamci biyayya duk abin da ka kira shi ba zai canza sunan shi daga sujuda ba kuma matsayin shi ne shirka malam ya ce wa min anwa'ihi har yana daga cikin nau'ukan shirka ruku'un mu'tan ko muta'annimina ba'dhum li ba'din 'inda al-mulaqa ruku'i da masu rawani suke wa junansu idan suka haɗu da juna wa hadha sujudun fil lugha wannan babu shakka yana ɗaukar ma'anar sujuda a ainihin wato lugar larabci shine galibin wannan ɗabi'ar ta fi faruwa ne ga ainihin indiyoyi waɗanda suke rawani galibi irin na indiya da kuma 'yan wasan chinese na taekwondo galibin suka haɗu da juna sai ga wannan ya haka shi ma ɗayan ya yi haka wannan ɗan ruku'un shirka ce ko kun fahimta tare da cewa 'yan risinawa ce kake gani ko amma sujuda ce domin sujuda a larabci ba ta nufin sai an ɗauki goshi an gurza shi a ƙasa sannan zai zama sujuda idan aka kai ga sanya goshi a ƙasa to wannan ya zama cikakkiyar sujuda kenan irin asalin wadda ake yi wa Allah a cikin sallah amma koyaya kace tsaye ka ɗan rissina kaɗan haka wannan rissinawar ko ɗan yaya da kai ne da wuya ne da kirji ne kwankwaso ne matuƙar ka ɗan rissina sunan wannan abin da kai ainihin sujuda haka alqur'ani ya nuna mana ku ji ga abin da malam yake cewa sai yake cewa wa bihi fussira qawluhu ta'ala udkhulul baba sujjadan aya ta hamsin da takwas a cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake umarnin bani isra'ila mai ce musu ce musu ku shiga kofar garin kuna masu sujuda ku shiga kofar garin kuna masu sujuda ka gaya min yadda za a yi ka iya shiga kofar doka ko kofar kibau ko kofar gadon kaya kana sujuda in aka ce sujuda kaɗai ma'anarta shine sai in an sa goshi zai yi za ka shiga kana tura goshinka a ƙasa ne ai kafin ka ratsa tuni ta kwakwai ashe kenan to menene ma'anar idkhulul babu sujjadan ku shiga kofar garin kuna masu sujuda ai munhani'ina kuna masu rusunar da kai wa illa munhanina eh munhadina wato kuna masu rusunar da kai wa illa fala yumkinu ad-dukhul bil jabha ala al-ard bil jabhati ala al-ard yace in ba haka ba in ba rusunawa ce ma'anar wannan sujudar da aka ce musu ku shiga kofa kuna masu sujuda ba idan ba ma'anar ta rusunawa ba ai ba zai yiwu a shiga kofar gari ana masu ainihin karta goshi a ƙasa ba wa minhu qawlul arab daga nan ne ma fassarar maganar laraba da ke cewa sajadatil ashjaru sajadatil ashjaru idza amalat harrihu sai su ce bishiyoyin sun yi sujuda mai larabawa ke nufi da bishiyoyi sun yi sujuda idan iska ta kada sai ta karkata bishiya bishiya tana dan karkacewa daga yadda take sai balarabe ya ce sajadat ta yi sujuda ina ma'ana sujuda a nan ta karkace amalat saboda ka kai ma an ka zo gaisuwa ko yaya ne dan wannan rissunawar da za ka yi shi yasa yanzu check and balance din sai an fara da waɗanda suke cewa ahlus sunna tukuna saboda duk sun rikide yanzu wannan ahlus sunna ne za ku ga kuna gaisa bai rusuna ba duk rashin karatun tauhidi ne da rashin bayani dangane da surorin shirka da irin yadda shirka wani za ta sawo mai t-shirt da jeans wani kuma sai ta sawo babban riga da ya ciki da wando wani sai ta sawo hana sallah wani sai ta sawo rawani ta sanyo wata kallabi wani kuma ta sawo hijabi tana ta maka ɓaddabami ta ɓullo maka nan in ta ga za ta gane sai ta canza saboda haka jama'a kun ji rissunawa a wajen sujuda shi ma aini a wajen gaisuwa ko a wajen menene shi ma duk ainihin abin nan ne yana daga cikin sujuda yana daga cikin abubuwan da sai ka koma ka sake karanta littafin at-tibbun nabawi na al-imamu ibn al-qayyim anan ma za ka sake ganin wannan tattaunawa insha Allah wadda za mu zo kanta ba da dadewa ba malam ya ce wa min anwa'ihi har wa yau na daga cikin nau'uka na shirka halqur ra's lishaykhi aske kai saboda shehi sai ka aske kanka saboda shehi naka ce me yasa kai ƙwaryan mono sai ka ce bai yiwuwa shehi na da suma ni ma ina da suma ko kuma a'a na aske kan ne saboda girmama shehi fa innahu ta'abbudun li ghairi ya zama bauta ga wani wanda ba Allah ba kenan wala yuta'abbadu bi halqin ra's illa fi nusakh lillahi khassa ba a bauta wa kowa ta hanyar aske kai sai ga Allah shi kadai a wurin aikin hajji ko a wurin umara jama'a kun ji matukar zaka aske kanka to lallai aske kai kamar yadda za mu zo za mu ƙara tattaunawa wannan mas'ala jama'a to askin kai ya zama za ka yi shi ne saboda lokacin hajji ne ko saboda lokacin umra in dai da nufin ibada ne a nan ne ake aski kai saboda ibada in ba haka ba kullum ne don kai ka nuna kai bawan Allah ne an bai kai kai kai wani mai tawali'u ne haka siddan ka aske kanka taɗai taɗai kana yawo da talkwabo me dalili so kake ka nuna me aske kan a wannan lokaci ba ibada ba ne in ka so za ka iya tara su maka ta yi shim ka wanke ta ka gyara ta ka shafa mata mai shari'a ba ta hana ka ba gashin da aka ce kai ya wuce kwana arba'in shine gashin mara da gashin hammata amma bayan haka za ka iya barin gashin kanka aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tara suma saboda in ya je wurin aikin hajji ya aske ta dalla da yawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimta haka yake faɗi a cikin hadisi yace inni labbattu ra'asi na tara su mata ne na dan kware ta wato ne ta tara ta tana taruwa sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari to dan haka hatta aski da mutane suke yi da nufin cewa yana son ya nuna cewa shi kullum cikin ibada yake saboda kullum ya aske kanshi ka buga idan ba shi ne zaɓinka ba ka yi me zaɓinka Allah ya baka damar ka tara su ma Allah ya baka damar ka aske ta ya baka damar ka yi aski amma abin da aka hana ka shine ne an hana ka ka aske wani wuri ka bar wani wuri wannan haramun ne shi ake kira tukku ko zanko ko makamantan haka da zaka ga galibi jahilan fulani na daji sukan yi wannan haramun ne imma a aske gaba ɗaya ko kuma a saisaye gaba ɗaya ko a bari gaba ɗaya haka irin wannan aski da gayun zamani suke yi kaga gayu ya yi aski haka kamar rufin kwano iya saman gashi nan iya nan ne nan kuma duk an ba an kwaikwaye shi ƙasan kunnen shi gayu wannan haramun ne dole ka daidaita gashin gaba ɗaya in ma ka share shi duka ko ka bar shi duka ko kuma in rage ne ka rage duka to wannan maganar da nake yi tana da ɗan bambanci kaɗan da wannan da asalin muke yi fa dan asalin maganar da muke shine yin aski ga wani wanda ba Allah ba shirka ce abinda na koma nake ƙara mana bayani a nan shine wasu kuma sukan ɗauka cewa a yin aski a koyaushe ka bar kanka taɗai-taɗai wata ibada ce sai na ce wannan kuma ƙarya ne ana ibada ga Allah wajen aske kai ne kaɗai a lokacin umra da lokacin aikin hajji ba haka ba kana da 'yancin kai wa gashin kanka yadda muka faɗi wanda bai saba mu shari'a ba ina fata an gane malam ya ce wa min anwa'ihi har yau yana daga cikin nau'uka jama'a wannan karatun fa da ake wa yau fiye da shekara 600 da rubuta wannan littafin ku ji fa al-imam ibn al-qayyim dan ku san waɗannan littattafan suna ina aka taskance su a ina aka ɓoye su dole a fito da su a karanta musulmi su domin su ne asalin addini su ne asalin littattafan da musulunci ya sani ya zama ala lillahi dinul khalis addini keke da keke Allah kawai za a yi wa ba za a yi wa kowa ba amma a waye gari ibadojin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da annabawa sai a kasabta su tsakanin malamai da shehunnai da ainihin waliyai da waɗanda suke ainihin 'yan gwagwarmayar mulki ne duk za ka ji ibn al-qayyim zai fari malam yake cewa wa min anwa'ihi har wayo yana daga cikin nau'ukan shirka at-taubatu lishaykh tuba ga shehi tuba ga shehi kamar yadda kake tuba ka ce astaghfirullah sai ka ce astaghfiru shaykha to wannan na daga cikin nau'in shirka fa innaha shirkun azimun wannan shirka ce ka tafariya fa inna tauba la takunu illa lillah domin tuba ba a yi sai ga Allah kassalati kamar sallah ba a yin ta sai ga Allah wasiyam haka azumi ba a yi sai ga Allah wal hajj haka nan hajj ba a yi sai ga Allah wal nusuk haka nan aikin hajj da umra ga Allah ake yi fa hiya khalisun waɗannan ibadoji tsantsar su haqqullahi haƙƙin Allah ne shi kadai akewa fattaubatu ibadatun la tambaghi illa lillah tuba bauta ce wadda bata cancanta a tuba ga kowa ba sai ainihin ga Allah ina fata an gane amma ina son ka iya bambancewa saboda muna hausa ne wani lokacin hausa tana da takura fiye da yadda larabci yake da takura in ka yi wa mutum laifi ba laifi ka ce fa na tuba na ka yafe ni amma abin da ake nufi yanzu irin tuban da ake yi a wurin Allah sai ka je kana yin shi a wurin wani irin zikiri da za ka zauna kana cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi sai ka mai da wannan zikiri astaghfiru shaykha wa atubu ilaihi astaghfiru shaykha wa atubu ilaihi astaghfiru shaykha wa atubu ilaihi madadin subhanallahi wa bihamdihi sai ka koma kana subhana shaykhi wa bihamdihi subhana shaykhi wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزنة شيء هذا شرك عظيم يا مسلم شركة wannan mai girma jama'a mun fahimci wannan da kyau malam yace wa huwa a'zam sai ce fattaubatu ibadatu la tambaghi illa lillahi kasujudi wasiyam tuba ibada ce ba a yi wa kowa ita sai Allah madaukakin sarki kamar yadda sujuda da azumi ba a yi wa kowa sai Allah wa min anwa'ihi har yana daga cikin nau'ukan shirka annazaru li ghairillah bakance ga wani wanda ba Allah ba Allah ake wa bakance yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira shine kace lillahi alayya an asuma thalathata ayyamin in kaza wa kaza nayi wa Allah alƙawarin zan yi azumi uku to haramun ne ka zo ka ce nayi wa shehi alƙawarin zan yi mishi azumi uku nayi wa shehi alƙawarin zan sauke mishi alƙur'ani sau uku da nufin nazar bakanci wanda Allah kaɗai ake wa sai ce fa innahu shirkun domin wannan shirka ne wa huwa a'zamu min al-halif bi ghairi wannan yafi girma fiye da rantsuwa ma da wani Allah ku kiyaye jama'a yin bakance ga wani wanda ba Allah ba shirka ce mai girma girman da yafi girman karantse girman laifin yafi girman karantse da wani wanda ba Allah ba sai ce fa'iza kana man halafa bi ghairin lahi faqad ashrak idan ya zama wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka fa kaifa bi man nazara li ghairin lahi to ina kuma ga wanda ya bakance ga wani wanda ba Allah ba ya zo a cikin hadisi ne sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man halafa bi ghairin la faqad ashraka wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka to in ya zama haka abin yake kuma haka yake tun da fiyayyen halitta ya faɗi to kuma sai ka duba rantsuwa da wani Allah gashi ta mai da wanda ya aikata shirka ina kuma ga wanda ya bakance ga wani Allah wanda kuma bakance ga wani Allah laifin ya fi girma fiye da rantsuwa ga wani Allah daga nan za ka gane ashe shirkan mataki-mataki ce rantsuwa ga wani wanda ba Allah ba shirka ce yin bakance ga wani wanda ba Allah ba shirka ce to yin bakance ga wani wanda ba Allah ba nau'in shirka ya fi girma fiye da wannan shi yasa waɗanda suke bakance cewa in Allah ya warkar da su za su tafi kabarin shehi su yi ziyara wannan ba addini ba ne shirka ce ko da shehin nan shehu ɗan hodiyo ne ko da shehin nan shehu abubakar gumi ne ko da wannan irin shehi ne ya kamata kowa ya sani jama'a ba a bakance ka ce lillahi alayya an azura qabra fulanin wa fulan in kaza wa kaza na yi wa Allah alkawarin azumin kwanaki kaza idan har ya ainihin warkar da ni zan je in ziyarci kabarin shehi wani a sai dai na yi wa Allah amma ba na yi wa shehi ba sai a kiyaye jama'a ko kun fahimta sai malam yake cewa wa min anwa'ihi na daga cikin nau'ukan shirka alkhawfu min ghairillah tsoron da ake wa Allah madaukakin sarki ya zama anewa wani ku kiyaye ba tsoro na tabi'a ba in aka ce ga kura can yan fashi na can yan ta'adda na can can wurin karka shiga wannan tsoro na tabi'a ne shi yasa kaga har annabawa suna yi gashi nan Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai Musa ya ji tsoro dangane daga sandar shi ce Allah ya ce jefar da ita yana jefar da ita shi kenan sai ta juya ta zama maciji sai ya ji tsoro har ya juya zai gudu sai Allah madaukakin sarki ce inni la yakhafu ladayyal mursalu manzanni ba sa tsoro a gabana ina za su je kuma sun gudu to kaga wannan tsoron na me na tabi'a ne irin wannan tsoron ne abu bakrin as-siddiq ya ji a lokacin da suna cikin wannan kogo a cikin wannan ainihin dutse da ake kira gharu sauro shi da annabi sai suka hangiza kafafuwan mushrikai sai abubakar ya tsorata sai manzo Allah yake ce mishi la tahzan inna Allah ma'ana to duk wanda ya aibanta abubakar akan wannan tsoron sai ya aibanta annabi Musa akan wancan tsoron wannan tsoro ne na ɗabi'a ana zaune yanzu kawai daga cikin silin sai kadangare ya faɗo pap sai shiga cikin wandonka sai ga ka miƙe kana kana ta tsallan da ba shiri kana canis na fata an gane to yanzu kaga wannan irin tsoro na ɗabi'a ne ko kun fahimta jama'a amma tsoron da ake nufi irin tsoron da ake ji wa Allah baka gan shi ba kana tsoron shi to Allah ake wannan tsoron to kar ka sake ya zama kana jin tsoron wani irin haka irin wannan malam yake cewa yana daga cikin nau'ukan shirka wattawakkal ala ghairillah da kuma ainihin dogaro ga wani wanda ba Allah ba wal amali li ghairillah haka kuma yin aiki ga wani wanda ba Allah ba aikin da ake wa Allah fa wal inaba da kuma komawa wal khudu'i da kankan da kai ga wani wanda ba Allah ba abin da ake nufi ga inaba ita ce da Allah madaukakin sarki ke cewa wa anibu ila rabbikum ku koma ga ubangijinku shine duk lokacin da ka bata kai sabon Allah wurin wa zaka koma wurin Allah to kar ya zama kana ina ba zuwa ga wani shehi ko wani annabi ko wani waliyi kankan da kai jikinka ya karaya ya zama ainihin zuciyarka ta karaya ka ladabtu duk gaɓoɓinka da gashinka da fatarka sun ansa to ka a same ka a gaban kowa kayi haka in ba gaban Allah ba wazzal li ghairillah da kuma kaskantar da kai kamar da kanka ba kowa ba to kar ka sake ka yi irin wannan ka ta kwarkwashe sai a gaban Allah madaukakin sarki wabtigha'ir rizqi min indi ghairihi haka neman arziki a wurin wani wanda ba Allah ba arziki gaba ɗaya ka neme shi a wurin Allah ina fata an gane wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikinku da duk alkawarin da aka yi muku yana sama Allah maɗaukakin sarki da ya alkawarin yana sama aljanna tana sama rahma tana sama komai da ake bukata yana sama a ƙarƙashin haka ku nemi arziki daga wurin Allah maɗaukakin sarki wa hamdu ghairihi alama a'fa da kuma godewa wani akan abin da shi Allah ya bayar Allah ya baka abu sai ka koma kuma kana gode wani ka manta da Allah wal ghunya bi zalika an hamdihi subhanahu wannan kuma ya sa mutum ya wadatu tunda ya gode wa wani ba sai ya ji ya gode wa Allah ba mai tsarki waddam wasakhab ala ma lam yaqsimhu haka nan da zargi da yin fushi ga abin da Allah bai raba ya baka ba Allah ya ba wani ilimi Allah ya ba wani dukiya Allah ya ba wani fasaha Allah ya ba wani mulki Allah ya ba wani iyawa sai kuma ka zo kana zargi kana fushi kana hassada to dawa kake kai ka san inda wannan da kake wa hasadan shi ya kokari kai ka fi shi kokari inda dagewa ce kai ka fi shi dagewa to ashe fushinka da zargi da kake yana komawa gawa yana komawa ga Allah to irin wannan zargin da wannan fushin nau'i ne na shirka sannan walam yajri bihi qadar mutum ya ainihin wato dauki cewa ai tunda wannan abun bai samu ba ma'ana kaddara bata gudana akan shi ba sai ya koma yana fushi wa idafati ni'amihi ila ghairihi da kuma danganta ainihin wato ni'imar Allah zuwa ga wani Allah ni'imar Allah da Allah ya maka ta lafiya kaka danganta ta zuwa ga likita kada a danganta ta zuwa ga uwa so da dama sai ka ga uwa mara lafiya mai laulayi ta haifi ɗa mai lafiya to ana danganta duk wata ni'ima ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to duk wata ni'ima in aka danganta ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba an aikata shirka wa i'tiqadi an yakuna fil kaini ma la yasha'u haka nan kudurta cewa a duniyan nan akwai abin da yake faruwa wanda ba haka Allah ya so ba wannan ma shirka ce wannan na daga cikin shirka kadariya tun na farko cewa akwai abubuwan da kan faru a duniyan nan Allah bai so su su faru haka ba to wannan shirka ce wa min anwa'ihi har yana daga cikin nau'i na shirka talabul hawa'ij min al mauta neman bukatu a wurin mamata daga nesa ne ko daga kusa ka je ka tsaya gaban kabarin shehi ko gaban kabarin wani annabi ko gaban kabarin wani waliyi kana neman ainihin wasu bukatu to wannan na daga cikin nau'i na shirka don haka ya 'yan uwa masu zuwa aikin hajji da umra ba a zuwa a tsaya daidai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana kai mishi kukan talauci da rashin aikin yi da rashin haihuwa da rashin arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya sunnanta a ziyarce shi a yi mishi sallama a yi mishi salati sa'annan sai kuma sai a juya a tafi wurin kaburbukan abubakar da umar su kuma ba sallama ake ba salati ake musu ba sallama ake musu sannan sai a yi musu addu'a addu'a ta Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya ɗaukaki darajojinsu shikenan sai a wuce hatta addu'ar ka kai kanka bai halatta ka yi a wurin da Allah ka roƙi Allah wani abu ba a wurin sai a kiyaye ma'ana yanzu ba ana magana ka je ka tsaya a kabarin manzon Allah kana cewa ya manzon Allah jali ya karye min ya manzon Allah an bani notis a gidan haya da na koma za a tashe ni ya manzon Allah ban taba haihuwa ba manzon Allah ka taimake ni wannan ita ce asalin shirka ta mushrikan farko bai halatta ba abin da ake cewa shi ma bai halatta ba haramun ne shine a gaban kabarin na manzon Allah ko na wani kowane ne ka tsaya kana roƙon Allah wata bukata wadda ba ta da alaƙa da wannan kabarin addu'a da take da alaƙa da kabarin ita ce ka yi wa mai kabarin addu'a Allah ya gafarta mai ya kartake da haka idan ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka shiga da alwala cikin girma da arziki da mutuntawa da ladabi ka shiga da ainihin kafar dama ka yi addu'ar da ka saba yi a kowane masallaci da ka saba shiga a garinku bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaba rahmatik Allah ka buɗe mini ƙofofin rahmarka to sa'an sai ka ainihin tafi sai ka fara yin tahiyatul masjidi a kiyaye ba kabarin za ka tafi ba tukuna sai ka samu wuri sai ka je kai tahiyatul masjidi raka'a nafila biyu nafila raka'a biyu wannan gaisuwa ce ga masallaci kamar yadda yake a kowane masallaci ka shiga za ka ainihin yi haka in ba masallacin ka'aba ba shi masallacin ka'aba an shiga ba a farawa da tahiyatul masjidi da tawafi ake farawa in kai tsawafi ka kewaya su bakwai sannan sai kai raka'a biyu wannan raka'a biyu ita ce raka'o'in tsawafi to wannan tsawafin shine kuma matsayin tahiyatul masjidi dan haka bayan ka gama nafila ta wannan tsawafi zaka iya zama kuma ka ci gaba da sauran harkokinka in ka zo ka kwanta ne ka huta cikin ka'aba zaka iya yi ba sai ka tashi kuma ka ce bari kai tahiyatul masjidi ba amma bayan masallacin ka'aba duk wani masallaci in ka shige shi zaka ainihin yi nafila raka'a biyu don ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka zaka yi idan ka kammala wannan nafila sannan sai ka je ka tsaya saitin inda waɗannan kaburbuka suke ba ɗaga murya ake ba ba a ɗaga murya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ko ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi shi yasa abubuwan da mata suke yi musamman in aka buɗe musu lokacin ziyara haramun ne wajibi ne mata su bari za ka ga cewa ko kuma za ka ji muryoyinsu idan aka buɗe musu lokacin da za su je su yi ziyara musamman da daddare za ka rinka jin ihu kamar gidan mutuwa wasu cikin ɗalibanmu mata da sukan je su ne wa mata wa'azi a wurin a bara waccan wata take gaya mana ta ce wallahi malam wasu har tsiraici suke bayyana don wata faduwa take tana birgima wata ta fito sharaf sharaf da majina kai hajiya kin yi kato bara ba haka aka ce miki ki ba duk wannan wauta ce gaban manzon Allah kake in aka je da ladabi ake tsayawa sai ayi assalamu alaika ya rasulullah wannan ita ce sallama sannan sai kai allahumma salli ala muhammad irin wannan salati da ka saba yi cikakke اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد كوكما وملفظي وندي إنجلتا idan ka gama wannan ka gama sallama ka gama salati don haka ka gama ka abin da za ka yi a wurin manzan Allah ba saura ba sauran hajiya ba mai sai da tubani a anguwanmu ta ce in gaishe ka hajiya kyauta ita ma tana ida gaisuwa manzon Allah a'a bai halatta ba bai halatta ba sai a wuce ta gama sai kuma ka koma gaba kaɗan sai ka ce assalamu alayka ya aba bakr fa radiyallahu ta'ala anka kai mishi addu'a in baka iya da larabci bai da hausa ko da yarabanci ko da inyamuranci ko da diyaran da ka iya sai kuma ka sake koma kabarin umar assalamu alayka ya umar in kai wannan shi kenan ya isar imamu malik ya ce yana daga cikin bid'a duk da ka shiga cikin masallacin sai ka je ka kai wannan gaisuwa kuma da ziyara in kai wannan kwa ɗaya ta isar shi kenan in ka tashi tafiya kuma babu wada'i babu bankwana aikin aiki ne fa wallahi tallahi aikin aiki babu bankwana don wasu zaka ga sun je kuma mutum ya tsaya yana wani mutunci da ido yana dan shashare ido shi kenan kuma sai ya tashi tafiya zai ga yana wani haka yana wani babu
wallahi tallahi aikin aiki ne wajibi ne a samu a karantar da malaman tukuna ku fara ji malaman ya wajaba a karantar sannan a tura su su kuma su je su karantar da mutane ina fata an gane wannan irin abin da muka yi magana na hudu'i da wane ne da vil an tafi aikin hajji kamar shekara biyar alhazanmu na jihar kaduna sai aka fara zuwa madina wani kawai yana zuwa madina shikenan ya shiga masallacin annabi tun kafin ma ya isa shikenan sai fara wani sakwab sakwab haka shikenan kafin a tafi sai zube sallar da bai ba kenan aka ce tashi za a yi sallah ita ai shi jikin shi ya mutu aka ce a yaya jikinka ya mutu kuma ka zo masallacin manzo Allah ta ce ina ba zai iya ba ce ai gaba ɗaya shi yanzu na kashi ta mutu saboda kawai ya zo wurin manzon Allah ce a ta manzon Allah ma sallah yake haya mutu tashi kai sallah yake ina shikenan shugantaka ce dan an kawo mai shinkafa da kaza yana iya ci kaga haƙorin shi bai sage ba haƙorin shi bai mutu ba jama'a haka aka dawo fa har aka dawo hajji 2007 har aka dawo 2006 shekara biyar har aka dawo bai yi hajjin ba a nan madina nan aka bar shi da aka tashi shi kenan alhazai waɗanda ba su zo da wuri ba suka zo madina daga baya sai aka haɗa ciki aka dawo da shi shi ne muka je taron malamai yau shekara uku da ta wuce sai shugaban hukumar alhazai na jihar kaduna a lokacin sai ni ke ce to malamai ku rinka nuna mutane abin da yake daidai saboda wasu kunan sun san abin da ya faru shekara kaza da muka je gashi gashi gashi gashi daidai ne saboda ƙaunar manzon Allah har jikinka ya mutu ka kasa yin sallah ka kasa tafiya kai aikin hajji sai na ce ba daidai ba ne sai wani ya kumbura ya wani haka shikenan sai can yana neman ya samu dama ne wai shi zai rama ne shi yanzu a ce saboda ƙaunar manzon Allah mutum ya kasa yin sallah ya kasa yin aikin hajji a ce ba daidai bane nace ba daidai bane ba daidai bane manzon Allah zai yadda saboda ƙaunar shi ka kasa yin sallah matar ka ce saboda ƙaunar ka kawai da ka shigo sai ta hau makyarkata sai ta suma sai ka fita sai ta farfado tsabar ƙauna ce love soyayya da ta ganka sai ta fara makyarkita shi kenan sai ka fita kuma sai ta farfado in iyaye sun zo ta ce soyayya soyayya ba ka fahimci wannan karatu please don't be deceived kar ka yaudari ka tsaya ka yi addini ana lillahi dinul khalis komai a ajiye shi a inda ya dace a ajiye shi zaƙewa a cikin bauta ba ita ba ce zaƙewa ga abin da ya haura abin da shari'a ta ce ba daidai ba ne al'imamu turmuzi ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi daga as-sayyida asma'u yayar aisha yar gidan abubakar na siddiq aka zo ana sallan magariba sai liman ya karanta fa idza nukira sinnaqur yana faɗin haka kawai sai wani ya faɗi ya mutu ta ce lafiya aka ce ai tsabar zafin ayar ne ya kashe shi sai ta ce ƙarya ne ta ce mu sahabbai ba haka muke ba ta ce wannan bid'a ce ta ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ayar ta sauka ba wanda ya mutu yau inda haka ayoyin ake mutuwa da da ai rage duk ayar da aka ja in aka ce idza zilzilatil ardu zilzalaha abu hurairah ya fadi ya mutu ran da aka ce sai idza ja'at wa idza ja'at tammatul kubra ali ya fadi ya mutu wa idza ja'at sakha usman ya mutu da kafin a gama sauke qur'ani duk sun kare ko kun fahimta jama'a saboda haka komai ana son a yi shi ne daidai ruwa daidai tsaki ka yi abin da ya dace da shari'a ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa yana daga cikin nau'in shirka talabul hawa'ij min al mauta neman biyan bukatu daga wurin waɗanda suke matattu ne wal istighathati bihim da kuma neman agaji a wurin su annabi na ko shehi na tuni ya rasu kana nan mota za ta kifar da kai sai ka rinka kiran sunan shi wannan nau'i ne na shirka wattawajjuh ilaihim da kuma fuskantar su kana can a garin ku za ka yi addu'a sai ka ce bari ka fuskanci inda shehi yake sai ga ka fuskanci daidai inda garin shehin yake wannan biyu yana daga cikin nau'uka na shirka wa hada aslu shirkul alam malam ya ce waɗannan abubuwan da muka bayyana su ne asalin shirkar duniya duk duniya in ka kewaya irin waɗannan shirkokin su ake yi fa innal mayyit ko kun fahimta asalin shirka ta hanyar neman wani abu wurin mamaci wannan shirka ce wadda ta game duniya gaba ɗaya yace fa innal mayyita qad inqata amaluhu wa huwa la yamliku li nafsihi darran wala naf'a shi ta mamacin nan gaba ɗayan ayyukan shi shi da kanshi sun yanke baya iya mallaka wa kanshi wata cutarwa ko wata amfanarwa fadlan amma nistaghatha bihi balle kuma wanda ya nemi agaji a wurin shi wa fa'alahu qada'a hajatihi ya roƙe shi biya mai bukata aw sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah fiha ko kuma ya roƙi wannan mamaci cewa ya cece shi a wurin Allah wa hadha min jahlihi bishafi wannan yana nuna ya jahilci wanda ainihin yake yin ceto wal mashfu'a lahu indahu kuma ya jahilci wanda ainihin wato ake neman ceton a wurin shi idan har ya zama kana nan kana neman shehiwa na kowa na kowa na ya cece ka to yana nuna ka jahilci mai yin ceto ka jahilci wanda ake ainihin neman ceto a wurin shi fa innahu domin kuwa لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه أو wanda zai iya ceton wani a wurin Allah sai da izinin Allah ba haka aya ta ce ba man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda ya isa ya yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah wato yadda yanayin ceto yake fa ba wai shi ne ceton ne zai je ce Allah ka ba ni dama in ceci wani ba a'a baka isa ba sai Allah ne da kanshi zai ce wani na yi maka izini ceci wani a wurina domin Allah cewa ya kullillahi shafa'atu jami'an ceton gaba ɗaya na Allah ne to tun da ku ceton gaba ɗayan shi na Allah ne Allah ne yake da ikon yi wa wane izini ya ceci wane kuma Allah maɗaukakin sarki ba buɗe ƙofa zai iya ce wane e tafi ka je ka ceci duk waɗanda ka ga dama ba a'a je ka ka ceci su wane Allah zai ƙayyade har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙaidi yake mishi je ka ka ceci al'ummar ka waɗanda suka je wuta amma ba su taɓa yin shirka ba je ka na yi maka izini ka ceci masu siffa kaza masu siffa kaza shi yasa ceto haƙƙin Allah ne maɗaukakin sarki shi kaɗai hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ranar alkiyama rana za ta kusanto kusa da bayi kuma bayi za su zama tsirara babu sutura cikin loɓa babu kaciya babu wanda yake da takalmi a ƙafar shi zafi da azaba da wahalhalu su ishi jama'a da wurin annabi adam cewa suna son ya je wurin Allah ya neman musu ceto sai annabi adam ya ce al'amarin ya fi ƙarfin shi tafi wurin nuhu tafi wurin isa tafi har sai karshe dai sun taho wurin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suka zo sai ce ana laha ana laha dama matsayin nawa ne matsayin nawa ne me yasa yace matsayin nashi ne saboda Allah ya mai alkawari tun a duniya wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah yace da daddare ka tashi kai nafilfili wannan ƙari ne akan ibadar da aka ɗora wa kowa da kowa to kai an ƙara maka yin haka zai sa Allah ya tashe ka a matsayi abin yabawa wannan shine matsayin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan Allah ya tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan matsayi sai ya tashi ya ce sai ya je ya faɗi sujuda gaban Allah Allah ya rabu da shi gwargwadon yadda ya so sannan sai Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'sak ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kanka ishfa ka nemi ceto tu shaffa za a baka ceton ka ji yadda abin yake wannan gawa kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne isasshe da ya isa ya je gaban Allah amma shi ma ka ji isar tana da ne tana da regulations tana da iyaka akwai ka'idoji su duk wanda ya yaudare ka yace zai zuba ka a cikin aljihun riga zai sa ka ainihin kaza zai sa ka a hammata wallahi tallahi abin da ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi cewa yake wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul a dandalin kiyama in ba manzanni ba ba wanda ya isa magana su ma ne suke cewa ya ce wa kalamun rusul yau ma'izin Allahumma sallim Allahumma sallim su ma manzannin iya abin da za su ce kenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye duk manzan da ka same shi Allah ya kiyaye duk wata magana wadda ba wannan ba fa sai wanda Allah ya wa izini ya kamata ka gane taron alkiyama ba taron siyasa ba ne taron alkiyama ba taron assembly ba ne taron alkiyama taro ne wanda allah maɗaukakin sarki a ranar sai ya sa kowa ya rena kanshi sai kowa ya ƙasƙanta don duk wani mai mukami a ran nan an cire mishi mukamin wanda za a bari da darajar da ya isa je gaban allah shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe babu inda Allah ya kira annabi da sunan shi amma ya kira annabawa da yawa da sunayensu ya isa wa nadainahu an ya ibrahim ya nuhu gashi nan amma ba inda zaka karanta qur'ani Allah ya ce ya muhammad sai dai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhal muzammil haka Allah yake kiran shi amma a wannan ranar cewa yake ya Muhammad irfa ra'sak daga kanka ishfa tushaffa is'al tuqta washfa tushaffa me kake so faɗi me muce to za a baka sai daga kai sai ce Allahumma ummati ya Allah jama'ata ya Allah jama'ata wannan wanda ya isan kenan ka bi isar ita ma to kuma karanta alqur'ani mai qur'ani yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni ka gama takka ka gudu ka ga danka ka tsere mutan gidanka kana gani sai ka ɓoye duk wanda ka gani sai ka gudu saboda kowa tashi ta kan yake yi saboda haka jama'a wallahi Allah shi kaɗai ne abin bautawa tun daga duniya har lahira kuma shi kaɗai ne abin tsoro duk wani mamaci da yake kwance a cikin kabari yana buƙatar addu'ar ka ne amma ba shi da abin da zai maka amma wannan musibar kamar yadda malam ya ce ita ce musibar shirka wadda ta kewaye duk duniya duk inda ka je a duniya za ka samu akwai wani kabari wanda ainihin ake bautawa ake neman wani abu a wurin shi to wannan ya saba ma abin da ya zo a cikin karatu Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa wallahi لم والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه كما الله ما أوكتين سركي بسن عينهم واتو نيمان آغدين شد كما روقنش سببي نيا بعد عينهم إذنه با وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد كان سن الله بعد إذنه وانا النبي يتيتيك كان سن الله ما أوكتين سركي إذنه وانا ملائكة ko kuma wani mai ceto kamar azumi ko qur'ani ya cece ka to ka je lahira da tsantsar tauhidi amma cewa kana roƙon wani kana kama kafa da wani tun a nan duniya wannan ka, ka, ka kuskure hanyar ka kama kafar wala na fata an gane wala wani kifi ne mai santsi in kai ba bahaushe ba ne wani kifi ne mai santsi wai sai ka sa hannunka sai ka ji ka danke shi kana da yayi jijjiga shi kenan ya gudu shi ne sai ba yake ce ka kama kafa wala ma'ana ka kama banza ina fata an gane fa ja'a hadha al-mushrik bi sababin yamna'u al-izna yace to abin mamaki sai kaga wannan mushriki ya zo da sababin kuma da zai hana izinin shine tun a duniya madadin ya zage ya samar da cikakken tauhidi wanda tauhidin shi zai ba da dama Allah ya ba da izinin a cece shi sai kuma ya koma yana bauta wa wanda yake sa rai ya cece shi din don haka sai bata wannan damar da zai samu wa huwa bi manzilati man ista'ana fi hajatin bima yamna'u husulaha wannan matsayin mutumin da yake neman a taimaka mishi ne akan wata bukata amma kuma sai yake faɗin wani abu wanda zai hana ya samu wannan bukatar ko kun fahimta jama'a ko kun san cewa bana duk wanda pdp suka ce malamin izala ne ba za su bashi kujera ba ai waɗanda suke neman zuwa kujerun wurin su ai sun je sun mulaƙanta bana a hukuma alhazai yau kun yi kamfen kun ce a ka a zaɓe su kuma sun je sun murɗa sun murɗa sun san yadda suka yi cinkumurɗu suka je sannan sai ka tayo da wani bintun rawaninka kamar bindin bunsuru ofishin shi wai ka zo kai ne malamin izala baka karbi kujera hajji wai za ku je ku yi musu addu'a ai akwai wani hatsabidi da aka sa hukuma alhazai ma hatta waɗanda suka biya kuɗin su da kansu sai da ya wulakanta su ya hana musu kujera a inda suke so ya tura su ƙauyuka inda za su ci wahala shine ka san kana da bukata a wurin su in lokacin zaɓe ka biye mana ka gudu ka gudu hijira ka ce ka tafi itikas ko kayan usuli amma in ka biye mana to ka bata kujera hajjinka ka bata ta umara fili da za su baka ka soke in ma ai haka kowa zai kama sana'a kowa ya samu abin yi tare da gaske na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abin da malam yake cewa shine duk mutumin da ya zage a nan duniya yana roƙon wani mutum ya cece shi an je lahira ya shagaltu bai tsaya ya samar da tsantsar tauhidi ba to ya ɓata damar da zai samu a bayar a cece shi a ranar alkiyama ya ɓata ta tun daga nan ko kun fahimta jama'a وهذه حالة كل مشرك ما لن يتي وانا شيني حال كون إلم مشركي يبات الأمر دي تنتنتي تسعي جارش والميت محتاج إلى من يدعو له شي ما فينا بكاتر وان زي ما الدعاء ويترحم عليه وان زي روكا مش رحمة ويستغفر له وان زي روكا مش غافرة كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم kamar yadda annabi ya mana wasiya idza zurna qubural muslimina idan mun ziyarci kaburbukan musulmi an natarahama alaihim mu roƙa musu rahma wa nas'ala lahum afiya mu roƙan musu sauki wal maghfira da kuma ainihin gafara fa akasal mushrikuna hadha sai mushrikai suka birkida wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda kan ziyarci kabarin shi kowaye in ban da manzon Allah shi kaɗai ake wa salati da sallama amma tun daga kan abubakar siddiq har kan duniyan shehi da wani waliyi da duniyan shugaba da wani sadauki kowane ne in aka ziyarci kabarin shi abin da yake bukata matukar musulmi ne a yi mishi addu'a a roƙi Allah ya gafarta mishi shi yasa ya ku jama'an musulmi musamman dangin mu fulani da in an je aikin hajji sai ka gaba fulatani ya taso tun daga adamawa daga yola ko gombe sai daga ya ce sai ya je ya yi ziyara zuwa ga kabarin shehu tukuna in ba haka ba an ce hajji ba ce ba ba inda aka faɗi wannan a karatu ba wani malami ba fulatan ya ƙasa hausa da zai buɗe wannan ya gaya maka shi a cikin littafin shehu babu wannan karatun a cikin littafin hadisi babu a cikin littafin fiqhu ba inda aka yi sharaɗi to mutanen da ke zuwa aikin hajji daga wasu ƙasashe su kuma fa waɗanda ba su ziyarci kabarin shehu ba to shi kuma shehun da kanshi fa da har ya rasu in ji malaman tarihi bai taɓa aikin hajjin ba yaya za a ce kenan sai haka jama'a ya kamata ku tsaya ku fahimci addini zallar fahimta ku daina kawo kanku ruɗani da hayaniya ka gaba fulatani ya taso wata ɗaya ya je ya zauna a sakkwato saboda mai bana zai tafi aikin hajji an ce kuma matuƙar bai ainihin je ya yi ziyara hubbara ba to hajjin shi ba te ba modibba ina aka faɗi haka a ina ne wannan karatun ya fito ba dai a littafin shehu ba littattafan shehu kaf sun yi karo da wannan maganar alhamdulillah nan da zuwa jibi za mu fara karatun littattafan shehu a wurin nan za ka ji abin da shehun ya rubuta da alƙalamin shi mai daraja za ka ji abin da shehun ya faɗi sai ka koma sai kuma ka ga me ake aikatawa a wurin kabarin shi duk abin da shehu ya ce babu kyau shi suka yi akan kabarin shi duk abin da shehu ya hana shi ne ake yi sai ka je sai ka ji mutum ya ce kayan game tafiya ta wadda ka ni albarkar shehu kuskure na eh kuskure na ba shi halatta ba Allah ya kiyaye na fata an gani malam yake cewa fa akasal mushrikuna hadha wa zaruhum ziyaratal ibada sai mushrikai suka juya abinda aka ce su ziyarce su ziyara ta addu'a da roƙa musu rahama sai suka koma suna ziyara ziyara ta bauta musu wastiqba'il hawa'id da kuma neman biyan bukatu wal istighatha bihim da neman agaji a wurin su wa ja'alu quburahum awsanan tu'ban suka mai da kaburbukan nasu suka mai da su ainihin gumaka da suke bautawa wa sammu qasdaha hajjan har irin ziyarar kaburbukan nan wai sai suke kiranta hajji واتخذوا عندها الوقفة har suke aje wani abin yin wakafi a wurin sai aje wani akwati na zuba kudin wakafi wa halkin ra'asi da aske kai mutum zai tafi ziyarar kabarin shehi kaza sai ga ya aske kai fa jama'u baina shirki bil ubudi bil ma'budi al haqq wa taghyir dinihi sai suka hada tsakanin shirka wajen ainihin sinewa Allah shirka wanda shine abin bauta na gaskiya da kuma sauya addinin shi wa mu'adati ahli tauhidi da kuma gaba da masu tauhidi idan ka zo kana wa'azi irin wannan sai su kulla gaba da kai sai su ji haushin kan ka ce musu babu kyau haka wani ya zo yana faɗi wai ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan shabbaki wannan bugla kabarin annabi sallallahu alaihi wa yana cikin ɗakin aisha a cikin ɗakin aishan ba a rusa katangar aishan ba sai kuma aka sake yin wata katanga sai ta sha makance tsakanin inda jama'a za su hangi hatta katangar ɗakin don haka katangar ɗakin da kabarin yake ba a iya ganinta don an yi wata katanga an sha makance ta sannan ita wannan katanga ita kuma sai aka yi bagula nesa da ita yadda ba za ka iya ainihin kaiwa ga ita kanta katangar da ke kafin katangar ɗakin ba Allah ya sa kun fahimta to sai wani ya je yana shafan wannan ƙarfe shi ya zo yana faɗi a kasar ɗin shi yana wa'azi wai sai wani balarabe ya ce mishi haza haramun wannan haramun ne sai ce mishi i haramun ɗin ne sai ce mishi haza hadith wannan ai ƙarfe ne kake shafa a jikinka sai ce mishi lakin nahu hadidun lakin nahu afdalu min abika wai karfan ne amma ya fi ubanka daraja to tambayar farko a gaban kabarin manzon Allah ya wannan a sharɗin to ya nuna na ladabi a gaban kabarin manzon Allah ya yi ashar ya nuna na ladabi ku duba irin wannan jama'a ku duba yadda mutane suke yin abubuwa na shirka an tafi aikin hajji ka tafi madina a makabartar shuhada makabartar su hamza an rubuta da turanci an rubuta da hausa an rubuta da larabci an rubuta da kaza duk an rubuta ga yadda ake ziyara ga yadda ba a roƙon kaza ba a roƙon kaza wata shekara wasu yarba daga garin ibadan suka to alhamdulillah sai zama cikinsu ashe akwai wani profesa suke nan sai na ga kawai wani ya sa su sun je a inda ainihin dutsen da ake kira jabalin rahma wanda hatta wannan sunan bai tabbata a cikin ainihin shari'a ba jabalu ilal shine sunan shi wannan dutse da ke ainihin filin arafa suka je suna hawa kai suna sallah wannan ba ma lokacin aikin hajji ba fa kawai wani lokaci ne kawai mutane sun je umra sun ce musu amma wannan wurin ba a hawa ana sallah babu wani dalili wannan wurin kadai a lokacin addu'a ta arafa ne manzon Allah ya tsaya kusa da wurin amma manzon Allah da kanshi bai sallah ba malamin nasu sai zai yi hayaniya sai nace a'a nan ba wurin hayaniya bane sai nace gashi daga kai ka karanta gashi an rubuta da larabci gashi an rubuta da turanci professor nan da ya daga ya karanta sai ya ce alhamdulillah sai ya janye jikin shi kawai sai ya koma gefe guda shine sai na same shi ya aka yi sai ya ce a abin da na faɗa musu gashi ya gani a rubuce don haka shi ya gamsu kawai na ce a to ba sai gaya musu ba ya ce a kai ma mai karatu ka gaya musu kun yi hayaniya balle ni suna ganin cikin ayar nake yace shi yasa na koma gefe guda a tsaya a nuna wa mutane abin da yake shine ibada ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa nisbatu ahlihi ila at-tanaqqus lil amwati وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه sai kaga idan malaman tauhidi su ne musu wa'azi sai kaga suna danganta su waɗannan ahalin tauhidin ila tanaqqusu lil amwat sai su ce suna cin mutuncin mamatan idan ka ce ba a zuwa a yi sujuda a kabarin dan hodiyo sai a ce ya zagi dan hodiyo ya kafirta dan hodiyo ya ce dan hodiyo bid'a yake yi malam musa muku yau shekara ɗaya da rabi kenan ko shekara ɗaya a sokoto yi wa'azi makamancin haka shi kenan fa sai aka ɗauka ana ta yaɗawa ai ya zagi ɗan hodiyo shine wa nisbati ahlihi ila tanaqqus lil amwat dan yana magana ne akan wa mu'adati ahli tauhid sai ga suna gaba da masu tauhidi in sun yi musu wa'azi wa nisbati ahlihi da kuma danganta masu tauhidi din ila tanaqqus lil amwat cewa sun nakasa mamatan suna cin mutuncin mamatan وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه أهالي سوني سكا نقص الله مهلتي تهني يمشي الشركة دكما أينهم هتاشي دوليانشي الموحدين له ودن دسكي ديان تاشي توحيدي مال من توحيدي مال من سناني dan me za a je ana ɗawafi ana kewaye kabarin shi kabarin ɗan hodiyo jama'a za ka je ka gafa an buɗe wa mutane suna kewaya kamar yadda suke kewaye ka'aba an samu koren yadi an lullube wanda wannan haramun ne da hannun ɗan hodiyo ya rubuta waɗannan abubuwan haramun ne a cikin littafin shi mai suna bayanin bida'i shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati muhammadiyya da hannun shi ya rubuta amma sai gashi a kabarin shi sun kawo koren labule sun sa sannan sai mutum ya zo sai kaga yana dawafi yana ɗawafin yana kewayawa kuma yana yana shafa yana shafawa a jikin shi ina malamai daga cikin 'ya'ya da jikokin ɗan hudu da tattaɗa kunna da almajiran shi dole ne a tashi a inkarin haka ko an fahimta jama'a wani abin mamaki hatta a ƙasar sokoto waɗanda za ka samu a gidajen rediyo suna karanta littafan ɗan hudu ba sa iya karanta ire-iren waɗannan littafan sai dai su ɗauki littafan da sun san cewa ba za su samo wa da kansu tufka da warwara ba saboda mai su suke ba da fatawar a yi kaza in suka zo suna karantawa kuma gashi shehu ya ce kada a yi kaga sun yi wa kansu ne tufka da warwara an absolute contradiction taking place saboda haka wajibi ne malamai ku tashi ku yi wa'azi ku bayyana wa mutane gaskiya idan an ce to yanzu ba ku ganin daraja dan hodiyo kenan sai a ce a'a muna ganin daraja dan hodiyo amma dan hodiyo da kanshi bai ce ai haka ba sannan ku yanzu da kuka ɗauki matsayin Allah kuka baiwa dan hodiyo ku din yanzu ba ku ganin daraja Allah ne jama'a kun fahimta allazina lahum allazina lam yushriku bihi shay'a wato masu tauhidi waɗanda ba su haɗa Allah da komai ba bizammihim sai kaga suna zargin su wa aibihim suna aibanta su wa mu'adatihim suna gaba da su wa tanaqqasu man ashraku bihi ghayat tanaqqus kuma sai kaga suna ainihin wato naqqasa ko waɗanda suke wa ainihin shirka da shi Allah maɗaukakin sarki ɗin matuƙar ainihin naƙasawa wato duk lokacin da wane ke cikin ƙadari ka koma kana bauta mishi to ka kai matuƙa wajen naƙasa shi ka ci mutuncin shi ka wulaƙanta shi iz zannu domin kuwa su masu yin wannan ɗawafi da sujuda akan waɗannan ƙaburbuka wai zato suke yi annahum rado da minhum bi cewa waɗanda ke kwance cikin ƙaburbukan sun yarda da su akan waɗannan abubuwan wa annahum amaruhum bihi kuma wai sai su ce ai waɗannan da ke cikin kaburbukan su suka umarce su da su wa annahum yuwalunahum alaihi kuma wai akan haka ne ma suke kaunar waɗannan da ke cikin kaburbukan wa haula'i ibn al-qayyim yace kaga waɗannan hum a'da'ur rusuli su ne abokan gaban manzanni wa tauhid su ne makiyan tauhidi fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani haka kuma a kowane wuri وما أكثر المستجيبين لهم سيدي كما كيتشو dubi irin yawan waɗanda suke amsa musu dubi irin yawan waɗanda suke bin su je ka kamo ka je ka ga in za a tafi waliyai za ka ga katafila za a ɗauka a yi mata ado matan aure ko miji ya yarda ko miji bai yarda ba a shi nan irin haka ya faru a birnin kebbi makon da ya wuce aka kwantsa mahaɗari wajen mutum goma sha tara suka mutu wata mijinta ya ce mata sam bai amince ta tafi ba in ta tafi yi mata Allah ya isa kuma ya samu uwashi ya kafa shaida da ita in har ta tafi to in ta dawo zai tura ta gidansu ta zauna shekara guda ba shi bata da madarba sakaliya sai ta hau babur da ita da 'ya'yan shi guda uku sai ga su karfe tara na dare an bugo mana waya mota ta haɗari ta kwantsame su yaro ɗaya ne ciki bai mutu ba mutum goma sha tara suka mutu a ciki me za ta je ta gaya wa Allah su waɗannan malaman fake yin wa'azi cewa mace ko ubanta aka gaya mata ya rasu idan mijinta baya nan bai mata izini ba kar ta fita amma yanzu mijin nata fa ya gaya mata kattaje amma kuma yi mata sharaɗi in ta je gashi gashi ya kafa uwar shi shaida amma yana fita ita ma sai ta fice ga tsohon ciki ga ta sai gawarta aka zo da ita su goma sha tara shine abin da malam yake cewa wa ma aksaral mustajibina lahu sai dai kai cika dubi yawan waɗanda suke amsa musu waɗanda suke bin su a tafi ana kiɗa ana kaɗa majaujawa an shafa koya kowace iri a fuska da maza da mata da yara da manya a je a rinka faɗuwa ana tuma a kan kabari abubuwan nan da kake jin kalarawo yake faɗi a kasusuwan shi fa wallahi al'azimi ba ƙarya ike ba babu ƙari sai dai da ike kawai ƙala rawi ajibul qaumi ne dan dangi ne dan kanawa ne duk abubuwan nan da yake faɗi sai in kai baka zauna a Kano ba ko kuma kai ba bakanan asali bane wasu abubuwan ma zaka ga cewa kamar ya rage jama'a ba a bautawa kowane kabari kowaye a cikin shi Allah kadai ake bautawa wanda dukke cikin kabari kuma kowane ne yana buƙatar kai mishi addu'a ne in annabi ne ka je yana buƙatar kai mishi salati kai mishi sallama alfazazi ne ce salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsin haka ya faɗi karanta abin nan waƙen shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shiriniya ba tawassuli ake da su ba salati ake wa annabi a roƙa wa abubakar da umar gafara haka duk wani musulmin aka je kabarin shi malam yake cewa walillahi barru khalilihi ibrahim alherin allah ya kai wa annabin allah ibrahim alaihi salam haifu qala haifu yaqulu a inda annabi ibrahim yake cewa wajnubni wa bani ya anna abudal asnam ya Allah maɗaukakin sarki da ni da ‘ya'yana ka nesanta mu daga bautar gunki rabbi ya ubangiji maɗaukakin sarki innahunna ablalna kasiran minan nasi gumaka sun ɓadda mutane da yawa wannan maganganun na daga cikin tattaruwa abin da annabi ibrahim yake nufi da gunki duk abin da aka koma ana bauta gare shi irin bautar da ake wa Allah ya zama gunki ya rage idan shi wannan abu mutum ne kowane ne in ya amshi bautar ya zama mushriki idan kuma bai ansa ba shi kenan innal ladhina sabaqat lahum min al husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hasisaha duk wanda ka bauta ba in ba shi ya umarce ka ba kuma kai bautar bai yadda da bautar ba yana da rai maka inkari ba shi da rai bai san me kake yi ba shi kenan ya barranta daga bautar da kake yi azaba ba za ta kai gare shi ba annabi